أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوى أدرس مرسكي تيغبا أكم مقدمة أضواء البيان دمكي سن إن الله يبامو إيكو مقارسة سنة مكومة تكين لتتفهمو wannan darasi da muke yi a masallaci na institute eem da yake fas da mai kadi zala a nan yamai wancan sati mun tsaya ne a safha ta goma ko? ko ba haka ba? to mun tsaya ne akan misalai da mala yake ba su a cikin ishtiraki ko ba haka ba amma kafin mu ci gaba mun yi faɗa abinda ake nuhi da ishtiraki kala biyu ne akwai al-ishtirak al-lafzi akwai al-ishtirak al-ma'nawi ko ba haka ba ya an ce al'ishtirakun lafzi su ne wato kalimomin da za ku iske kalima guda tana iya ɗaukar ana itlaƙin ta ga abubuwa daban-daban yan an ce kuma al'ishtirak al-ma'anawi wanda ma'anoni ne suke tattaruwa ko ba haka ba wanda mun ba da misalinsu ga 'yan uwa kamar yanzu misali za ku iske kamar al'iza cutarwa kun ga bugu cutarwa ne zagi cutarwa ne ko ba haka ba amma dukkan suna haɗuwa ƙarƙashin ma'ana ta wato alishtirak dukkan su tahta al'iza ake sanya su ko ba haka ba mun kawo wannan misalai da kuma irin da ya bayanan da malamai suka yi sai kun kuma cikin littafin usulul fiqh da usulul tafsir ko bambanci tsakanin al-mushtarak al-lafzi da al-ma'nawi kuma akwai al-mushtarak bi maddatihi kamar la tudarra mun kace sun ce la tudarrini ko la tudarrar amma ba san wasalin ba kenan ishtiraki ne nan cikin lafazin maddakin da kanta shi yasa sun kace kada ta cutas kenan la tudarrir la tudarra wasu kace la tudarrar ayi mana mun fatha kada a cutar da ita kuma dukkan su bai halatta ita cutas ba kuma bai halatta a cutar da ita ba ban sani ba kuma mun fahimta to ba sai mun yi dogo ba za ku bincike cikin littafin usul fiqh al-mushtarak al-lafzi da al-ma'nawi da al-mushtarak bi maddatihi ina fata an fahimce ni to kamar lafzi na al-haywan yashtariku fihi al-insan wal faras kuma dukkan su haywan ne abu ne wanda yake haywan eh kafin mu ci gaba da karatu gadan gadan akwai mas'alar ne kawo da ta shafi idda ko ba haka ba na kawo matsaloli na idda kuma na san abubuwa ne wanda suna bijirowa sai ɗaliban ilimi sun yi hattara a kansu akwai matsala guda ta idda nin manta ban kawo ta ba shine cewa matan da ba su da idda kwata-kwata Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha mace ka aure ta ba kai ta gidanka ba domin an kai ta gidanka akwai iskadi ko ka ce ba ku zamana ba min qabli an tamassuhunna ba a sani ba amma in dai ba a kai ta ba an kaske ta ba ta da idda shi yasa thumma talaqtumuhunna talaqul munajjaz mutun yace in na aure wance ta saku wasu malamai suka ce da ka aure ta saku wasu suka ce a'a ba ta saku ba saboda lokacin da kace in ka aure ta ta saku ai lagawo na kai ba matarka ta ba to jamhurin malamai dai suka ce thumma talaqtumuhunna wannan ya nuna ba a iya sakin mace sai an aure ta kadiba cikin tafsirin Imam Sa'di karkashin wannan aya kaga bayanin da ya kawo to amma mas'alar da ke so in dan fada shine cewa a cikin suratul ahzab wannan aya ta su ibnu ashur da yake kula da yana daga cikin tafsirin da suke kula da munasaba ta tsakanin ayoyi yace cewa wannan aya tana da alaka ne da zaid bin haritha da ya saki matar shi to nan sai an ka kawo hukuncin mata waɗanda ba su da idda da wannan munasaba ne aka kawo zancen talaq na ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun sannan kace al mu'minatu mu'minai an harafta mu da aure matan ahlul kitabi to in yaya ne hukuncin su duka guda ne ba a cewa za a bambanta domin ahlul kitabi an aure su to su mene hukuncin idda su su ma irin yadda mu'minai suke in kuma yace me yasa ya kawo mu'minat saboda galibin wannan lokaci auren mu'minai ne akai ahlul kitabi auren su bai zo ba sannan mace in tana ama baiwa jamhur sun tafi cewa jini biyu take yi wasu na ganin ma jini guda isa wasu kuma har jini uku amma dai zance mafi karfi baiwa idan aka sake ta jini biyu za ta yi ina fata an fahimta to sai mas'ala ta karshe da malamai suka kawo a karkashin wannan saboda muna magana ne kan idda kan wata rana irin waɗannan mas'aloli su bijiro muna shine mutumin da ya aure mace da ya aure ta sai ya sake ta da ya sake ta sai ya dawo da ita amma bai taba ta ba koko tana gidansu sai kuma ya sake ta to shi wannan ya za a yi da shi matsala ce da take tana da abin nan kamar malamai suna ce raja al-mu'tadda mutum ya dawo da mace da tana idda sun matallaqaha sannan ya sake ta kabla an yi masa hakim imam malik da kuma imamu shafi'i akan ɗaya daga cikin ra'ayukansa su suna ganin yan an saki mace ta stanif min jadid ko ba haka ba ma'ana kinan daga lokacin da sake ta wata idda za ta shiga ba sa kun fahimta ba saboda in mace kai mata saki na ɗaya ko na biyu wanda kana iya dawo da ita ai ba a san ba ka shafe ta ko baka shafe ta ba shi suka ce sake idda za ta yi sabuwa ba dora za ta yi akan wata ba wasu kuma daga cikin fuqaha suna ganin cewa a'a ta dora akan waccan ina fata kun fahimce ni kina ya zama to kamar cikin lissafi ne za ta yi injini guda ta yi kawai sauran ta jini biyu tunda ya dawo da ita bai shafe ta bai sake ta amma akwai wani ra'ayi da ake dangantawa zuwa ga zahiriya shine su suna ganin in mutum ya dawo da mace sai ya sake ta to ta ƙara idda tunda an ce sun matsallaqtumuhunna min qabli an hunna waccan an yi aure ta ne tana gida waga kuma bambancin su an taba auren ta ana tare da ita ne aka sake ta kuma aka dawo da ita kuma aka sake ta amma ibnu ashur yace wannan ra'ayi garib ne jiddan a ce ba ta da idda yace abin da gari cikin kalam na ibnu hazm a cikin al-muhalla kun san dawud az-zahiri mai da manhaj na zahiriya wasu na cikin shi mazhaba da kuma ibnu hazm daban shi ibnu hazm wanda ya mazhaba aiki ne shi yasa kullu in kana karatu a cikin fiqh sai ka bambanta tsakanin maganar mai mazhaba da maganar mazhabat wani lokaci ɗaliban suna iya saba masa musamman abu hanifa za ga irin su abu yusuf suna saba mishi ina fata an fahimce ni ibnu hazm a cikin al-muhalla inji ibnu ashur sarih ne ya nuna cewa tabtadi ul idda kinan za ta sake idda kamar ra'ayin malik da kuma ɗaya daga cikin maganganun imamu shafi'i ban sani ba ko mun fahimta to sannan kuma ɗalibai akwai wata mas'ala da take shige musu mutumin da ya saki mace ɗaya sai ta fita idda ai sai an daura aure ko ya sake ta biyu ta fita idda sai an daura aure to zan ka daura aure shin igiya uku gare ta ko daya igiya uku suna nan ko ko babu su eh igiyoyin biyu din duk suna nan har yanzu tunda babu wanda ya taba auren ta amma inda ake ta sabani idan ya mata saki biyu ko saki daya sai ta yi aure ta aure wani mutum sannan sai ta dawo gare shi ya hukuncin nan ma akwai sabani wasu sun tafi cewa sakin suna nan tunda buskai uku ba wasu kuma daga ciki sun yi amfani da fiqhu cewa babu dai nassi amma suna ganin cewa tunda saki uku in an yi aure sun rushe to balantana biyu balle daya ko ba haka ba in mace an kama saki uku ta yi aure in ta dawo ta dawo ni ta dawo sabo sun kace to balle biyu ko uku ko daya da haka inda ta taba auren wani shikenan sun rushe wasu sun tafi akan haka mas'ala ce wadda tana da muhimmanci ina kira ne zuwa ga dalibai saboda wani lokaci ba sa hankalta ma wannan sai wadda an kai ma saki misali biyu an yi mata biyu sai aka dawo da ita to sai aka sake ta in mun ɗauki ra'ayin wanda cewa ta ƙara yadda shi kenan ta ƙara yadda in mun ɗauki cewa ta sta'arif min jariri kenan kuma sai ta sace tunda ita uku na kuma bai da damar ya dawo da ita sace a wurinta kun fahimta sai mas'ala kuma guda matar da mijinta ya sake ta cikin saki na uku sai ya mutu tana idda tana gadon shi ko ba ta gadon shi saki na uku ba ta gadon shi amma akwai shubha amma ya saki na ɗaya da na biyu tana gadon sa sai dai malamai suka ce idan an gane ya sake ta ne don saboda ya hana ta gado to tana gadon shi in tana cikin idda wasu ka ce ko ta ƙara idda in bata aure ba tana gadon shi wasu ka ce kai ko ta ma aure wani tunda yayi haka na don ya hana ta gado to tana gadon shi ina fata ana fahimta ta amma dai an yi ɗauka cewa in tana cikin idda za ta gade shi in dai firaran ne yayi ko kuma idan bata yawan aure ba amma tana ga wani kuma ta gade shi kuma ta gade wancan wasu malamai suna ganin wannan yayi nauyi amma dai min babil maslaha dan kan mutum ya abin nan wasu malamai suna ganin ko da ta aure wani to a ba ta gadon ta tunda shi yayi haka ne firaran sai shari'a ta mai mu'amala bi naqidi wato qasdihi ina fata an fahimci to ina ganin dai game da matsaloli na idda ina ganin mun kai karshen su dai wallahu a'lam ina fata an fahimci ban sani ba dai ko na mance wata mas'ala ne daga cikin su amma ina ganin dai insha Allah ta'ala waɗannan dan ibnu ashur ya ce mutumin da ya saki mace to ya an kaddara da kwana biyu ne ya sake ta ya dawo da ita kuma ya sake sakin ta wanda daga cewa idda ta kare sun matallakta muhunna min qabla an tamassuhunna yace ya za ya gane bara'atul rahim tunda kwana biyu ne da sakin ta kuma an dawo da ita kuma an sake ta an ce ta kare idda to ya za a iya gane ta abin ka sannan kuma idan ta yi kusan kare idda ne misali sauran kwana biyu ya dawo da ita sake ta ya an ce kuma ta sake wata sabuwa kaga an sake wani abin nan akwai wahalarwa shi yasa dai ra'an da yake ganin ta za ta ci gaba dai an yi daukar shi wallahu ta'ala alam mun fahimta ko to Allah ya taimake mu ina ganin waɗannan matsaloli na idda saboda suna shiga cikin juna kuma ɗalibai yanzu fatawa da an yi mutum kahin ma ya ƙara shan ruwan fiya wata da an yi mai fatawa amsa kake bayarwa ya fada cikin halaka saboda matsaloli ne waɗanda dole wani lokaci sai ka dubi maganganun malamai da tattaunawa da nassoshi ayoyi da hadisai da abinda malamai suka faɗa sannan kai bayani to amma saboda ba hankaltawa muka ba sai ka iske akwai matsala ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam to mu ci gaba da karatun mu mas'ala ta wato abin nan shafi na goma a wannan muqaddima malam yace wa min amsalatil ishtirak daga cikin misalai na ishtiraki fil fi'li a cikin fi'li malam ya bada ishtiraki fil ismi ko fil ismi to sannan nan yazo ya bada cikin fi'li ya bada na farko a cikin ya bada ina ganin guda biyu a cikin suna wajen salasata quru da wala tawafu bi baiti atiq sannan kuma yanzu ya bada cikin fi'li wallaili idan as'as ko ba haka ba ana cewa as'asa amma da larabci ana cewa sa'sa'a abinda ake kira alqalbul makani kamar jazaba da jabaza wasu na suna cewa jabaza da jalaba da jabala duka ana iya cewa da kalma ta al'ashiya akwai qalbul makani sai kun karanta cikin ilmus sarf ina fata an fahimci wannan yana da kyau dalibin ilimi ya san asalin kalmakin ya san kuma yadda asalin ta yake amma dai cikin qur'ani ba a cewa sa'sa'a domin mi domin ƙur'ani haka ya sabka riwaya ne ba a kawo ra'ayi a cikin shi mun fahimci wannan wallahu ta'ala alam to malam yace wa min amsalatil ishtiraki fi fi'li a samu ishtiraki a cikin fi'li qawluhu ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna da Allah ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan su kafirai da ubangiji suna ya'diluna suna kaucewa ko suna daidaitawa malam yace fa innahu mushtarakun baina qawlihim shi kalima ta ya'diluna ta yi tarayya ne tsakanin fadan larabawa adala bihi ghayrahu ya daidaita wani shi da shi idan sawahu bihi idan ya daidaita shi da shi wa minhu qawlu jarir ya zo cikin qawlu jarir ɗaya daga cikin shu'ara na bani na daular umawiyya asa alabatal fawarisa amriyahan adalta bihim tuhayyata wal khishaba ya ce a sa'alabatal fawarisa yanzu tambaya ce a sa'alabata ƙabila ta sa'alaba alfawarisa waɗanda suke jam'i ne na faris jarumai barade amriyahan ko ku abin ƙabila ta riya adalta bihim tuhayyata za ka daidaita su da tuhayya ƙabila ce wal khishaba da khishaba ya za a gama jarumi don da ba jarumi ba to shi jariri da shi da faras da da akhtar suna yawan kai ma juna hari wajen wake kun san duk mutanen da suke a fanni guda ana samun matsala tsakanin su tsakanin malami da malami akwai matsala to kuma ko malami da malami musamman waɗanda sun karanta fanni daya shi yasa malaman hadisi suna da wani masal da suke faɗa kalamul aqran yutwa wala yurwa aqran kamar malaman hadisi waɗanda tsarin juna suke suna da ƙarfi a cikin hadisi to zargin da suke majuna da suka yutsuwa ana nade shi yau ma natsuwi sama a ka tsayi sijillin lukutub wala yi ruwa ba a ruwaito shi saboda shaidan bai bar kowa ba dan kasuwa da dan kasuwa dan siyasa da dan siyasa dan sarki da dan sarki sarki da sarki malami da malami mace kishiya da kishiya duka irin waɗannan akwai matsaloli galibi sai ka iske shi dan sai yarin jayi mutum yana da wahala ka iske mutum ya ketare wannan yayin mutane adalci musamman waɗanda sun kai fanni guda da shi shi yasa ko ina bala'i na ko ina akwai matsala duk inda duk ma'aikatan duniya ga in ka tahi duk kamfunan duniya ga in ka tahi duk makarantun duniya ka tahi ka iske akwai matsala saboda wuri guda ake rayuwa ban sani ba ko mun fahimta shi yasa sai an hankalta ma wannan wani lokaci shi dan sai ya jaka wani lokaci kuma Allah ya maka kariya to Allah ya muna kariya ina fata an fahimce ni to malam yace ai sawaitahum bihim ka daidaita su da su wa baina qaulihim kuma akwai ishtiraki tsakanin shi da fadar larabawa adala shine bi ma'ana mala ya karkata ko ba haka ba wa sadda ko ya kangi malam yace to waye dullu lil awwali abinda yake nuna irin magana ta farko ko abinda yake kafa dalili yake nuna kamar an zabi wacce magana ta farko qauluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala kafirai a cikin suratul shu'ara in an zo cikin jahannama za su ce tallahi mun yi rantsuwa da Allah in kunna la fi dhalalin mubin ai innahu asalin sa innahu kunna la fi dhalalin mubin sai an ka shahe tashdidi an gane ko wasu malamai aka suka tahi in kunna la fi dhalalin mubin mun kasance cikin bata bayyana wasu kuma sun ɗauki inkin nan bi ma'ana ma ke makunna ita ko la sun ɗauke ta illa kenan makunna illa fi dhalalin mubin kuma kasance ba sai cikin wato abin nan batawar ta bayyana na akwai maganganu guda uku a karkashin wannan mai so ya koma cikin ad-durrul masul fi urubi kitabil maknun a karkashin aya cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa in kunna an dirasatihim laghafilin zai ga maganganun malamai suke cewa idh nusawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da Allah a wajen bauta ashe mun yi kuskure Allah kai mun tsari da kuma inda Allah ce wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda zai riki andadan jam'i ne na anniddu ko ba haka ba wato kishiyoyi yuhibbunahum suna kaunar su ka hubbillahi kamar irin kaunar da ake ma Allah shi yasa bai halatta baka so wani irin son da ake ma Allah bai halatta baka so wani fiye da son Allah sai dai ya zama to kana kaunar shi kasa ba zargi bane ka so wani abu wanda ba Allah ba amma kada ka so shi daidai son Allah ko fiye da son Allah ko ka so shi daidai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fiye da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ka yi shirka shirkul mahabba kenan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum aw taqra'a wa ashiratukum an gane ko wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi kaga su kuka fi su kenan ya nuna ismu tafdil na nan kuma ba maslubul afdaliya bane in kun fi kaunarsu da Allah to fa tarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al fasiqin ina fata an fahimta to ma'ana dai sun daidaita su wajen bauta da kuma soyayya wannan kuma haramun ne kuma zai kai mutum ga shirka ina fata an fahimci ne ta daga cikin musulunci to kaga nan adal din cikin su wanne ne ake nufi in mun ce sun malladina kafaru bi rabbihim ya'diluna suna daidaitawa an gane ko sai da manto shi bi rabbihim yana da alaka da ya'diluna ya'diluna bi rabbihim al'aliha sun daidaita ubangiji da alloli in kuma mun kace a adala sun kauce to thumma alladhina kafaru bi rabbihim wadanda sun ka kafirce wa ubangijin su ya'diluna ai maluna sun karkata to kuma babu matsala sun kauce ma hanya dama ko shi wannan shi ma kan shi an ka duba za a iske ayoyin da suke nuna wannan wa innal ladina la yu'minu bil akhirati anis sirati lanakibun sun kauce ma hanya ina fata an fice da ayoyi da dama sun nuna cewa kafirai sun kauce ma hanya wadhalil ladina yulhiduna fi asma'i duk wanda ya kauce dan haka karkata dai duk ta tabbata kai su dan haka duk cikin waɗannan fasolin babu wanda za a watsar da ita ina fata an fahimta an gane ko ba a gane ba to abinda malaki sun ya kawo kenan al-ishtirak fil fi'l sai mun bi a hankali ishtirakin na abu ne mai muhimmanci cikin karatu alkur'ani zaka iske yazo al-ishtiraku fil fi'l al-ishtiraku al-ma'nawi Allah ya ce az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin wasu kace az-zani la yankihu mazinaci bai aure illa zaniyatan sai mazinaciya wasu kace az-zani la yankihu mazinaci baya zinaya take mace illa mushrika illa zaniyatan aw mushrika kaga saboda annikah wani lokacin qur'ani ya zakwa bi ma'ana alwata kuma lokacin ya zakwa annikah kaga rikici na tashi tsankanin mutane to in ka ce mazinaci bai aure sai mazinaci ai da yawan mazinata wasu aure mata kuma ba mazinata bane kaga sai kare ta qur'ani sai sa su malamai suka ce anan taki ake rufi don ya ce idan nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassunna azwaji yake nufi can kuma ce fa in tallaqaha fala tahillahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira nan kuma jima'i yake nufi aure tare da jima'i to yanzu ya zamu yi yasa wadansu malamai suka ce to dan ana nufin mazinaci baya taki sai mace mazinaciya to ko shikenan wannan ai babu wata matsala iskali ko kuma a mazinaci bai auren mace galibi sai mazinaciya sai zama tunan qur'ani da magana akan galiba abinda duk yake afko akan mutane ba wasu malamai suka ce muka dauke shi al-mushtarakul ma'nawi ne dukkan su ya dauke su mazinaci galibi baya auren mace in ba mazinaciya ba kuma mazinaci baya taki in ba mace mazinaciya ba shikenan to in baka san wannan ba kullun sai ka zo sai ai wasa da hankalinka yasa irin waɗanda ƙa'idodin rashin karatunsu ba ƙaramin hatsari yake haifar maɗalibi ba ba ƙaramin hatsari ba ka koma cikin addu'a'ul bayani kaga ƙarƙashin wannan aya kuma ka koma ka diba cikin sauran tafasir kaga abinda malamai sun ka faɗa ɗalibin ilimi yayi kokari ya san ƙa'idodin ilimi yadda in matsala ta taso zai iya gane ina da aka dusa mun fahimci wannan da kyau ko tau dan haka ya ce an yi ishtiraki ka san menene ake nufi da ishtiraki ko tawatu'i ko ko tashkiki al-lafzul mushakkik duk in baka san su ba kaga nan da na an barka cikin karatu da an ce hada lafzun mutawati ko an ce mushtarak mushtarakul lafzi ne ko ma'anawi ko ko mutawati ne ko mushakkik ne kai baka ma san wannan ba to yanzu ya zaka ka gane menene ake so a ce sai dai ka zabura ka ce a wannan bai da amfani bai da amfani in karatu ka gane shi ma'anar shi sai ka nuna mana ya an ka bai da amfani ko ba haka ba hujjoji da dalilai ake karba yasa waɗanda abubuwan duk rashin karatunsu ya kai ɗalibai cikin matsaloli sai da mai fatan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu malam yace to wa misalul ijmal akwai ijmal abinda yake zuwa a dunkule bi sababi ishtirak bi sababi ishtiraki fi harfi saboda ishtiraki a cikin harafi ko qauluhu ta'ala fadar Allah khatama Allahu ala qulubihim Allah ya yumki inji malam manzori ma'ana ya yi rufi ala qulubihim akan zukatan su kafirai wa ala sam'ihim da kuma jinsu bai ce asma'ihim ba saboda asalin as-sam'u masdar ne ko ba haka ba duk cikin qur'ani babu asma'ihim saboda asalin shi masdar ne ba dole ba kuma sai an kawo shi kuma an ce sam'u ji sam'ihim an yi idafa shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i wani lokaci wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba ne ma guda ake nufi ba dan inda ne ma guda ne da kace dai ai ka lissafa wa ala absarihim kuma Allah ya sanya rufi akan zukatun su ghishawatun akwai ruhi ko ba haka ba a cikin suratul jafiya kuma wa ja'ala ala basarihi ghishawa ko ba haka ba ina fata an fahimta imamu hamza da kisa'i da khalaf a can sun karanta wa ja'ala ala basrihi ghashwa rufi ake nufi da ghashwa da kishawa malam yace fa innal wawa domin harafi na wawun fi qawlihi a cikin fadar Allah wa ala sam'ihim da kuma wa qawlihi wa ala absarihim muhtamilatun lil atfi ala ma qablaha tana iya daukar atafi an kai kenan da al khatmu shine akan qulub shine akan sam'u shine akan basar in an ce atafi akai an hada su wal inafi tana ya kuma inafi ake nufi ma'ana kinan sabuwar magana ce aka shiga walakin na hu ta'ala sai dai shi Allah bayyana fi suratul jathiya ya bayyana a cikin suratul jathiya anna qawluhu huna magana fadar da yayi a cikin suratul baqara wa ala sam'ihim ma'tufun ala qulubihim kinan shi wa ala sam'ihim al khatm ana itlaqin shi akan as-sam'u da al-qalb wa anna qawluhu amma fadar Allah wa ala absarihim ghishawa jumlatun musta'anifa shi a wajen malama yace isti'nafi ne domin mubtada'un ne wa khabar fayakunu alkhatmu mala yace sai a ce alkhatmu alal qulubi wal asma'i akan zukata da kuma al asma'aji wal ghishawatu ala khususil absar amma gishawa ana itlaqin shi akan gani wal ayatu allati bayyana biha dhalika ayat da Allah nuna wannan hiya qawluhu ta'ala fadar Allah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa shin kaga wanda ya riki Allah shi abin bauta shine son ran shi wanda mun ga muku cewa gumaka duk sun bace galibin su dai kasashen musulmi ba autan gumki amma son rai galibi yana bauta mishi da wuya mutum wurin da abin da bai so aya ta zo ya bi nassi sai dai ya bi son ran shi to shi wannan Allah na wanda a cikin mutane tun da cikin zuciya shi ke alloli son rai abin bauta ne kuma shi ne sanadiyar harkar da yawa daga cikin mutane wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in dai son rai ne za a bi ba radda za a gane gaskiya in dai ana son a shiryu to a aji son rai in kayi kuskure kayi kuskure to jama'a wallahi na yi kuskure a gafarta min in kuma ba a gafarta min mutu zambaya duk in dan gidanku na yi banna ka ce a wallahi banna ta yi amma a yahe mai ko kuma a biya a bi mu a hankali har mu biya amma ka ce a gaskiya na to shi kenan ka koya ma kowa haka nan duk bannar da ka yi ka ce ka kare ƙarya to ka koya ma wani haka in ka kare ƙaryar ɗan gidan ku ne zai kare ƙaryar ɗan gidansu in ka kare ƙaryar ɗan garin ku ne zai kare ƙaryar ɗan garinsu in ka kare kare ƙaryar ƙasar ku ne zai kare ƙaryar ƙasarsu in ka kare ƙaryar ɗan addinin ka ko musulmi na to su ba waɗancan kace su kare ƙaryar ɗan addinin su in ka kare ƙaryar mai jin yaren ka to kace shi ma shi kare ƙaryar mai jin yaren shi in ka kare ƙaryar ɗan ƙungiyar ka to kace wani shi ma shi kare ƙaryar ɗan ƙungiyar shi to yasu za musulunci kenan babu kawai in an ce nassi nassi mu koya ma kanmu tarbiyya ta inga nassi to babu magana kowa in dai ya bayyana nassin nan gashi ya tabbata kuma ma'anar shi wadiha ce to kuskure kuskure ne mutum ya dauki kuskuren sa in ma bai dauka ba to ai masa uzuri a matsayin da adam kai ka kama Allah kai ta mutun shi ka rike Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan babu wanda adda aljanna da wata in ba Allah ba kuma manzo Allah ce abi shi dan haka in ba haka ba wallahi rikici ba ma raguwa na zai ba wallahi karuwa zai yi babu da samu mafita dan kowa yaga an yi manashi to shi in yaga ba a yi gaskiya ba shi ma an koya mishi wannan shi ne sanadiyar kasashen musulmi duk suka rikice mun kasa tsayawa ko kafiri Allah ya ci mashi al'adilci wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kafiri Allah sabkar da ayoyi da sama ta bakwai ba yahude da an ka zalunce shi Allah ya ce ma annabi ya sabkar da ayoyi da sama ta bakwai a gyara mishi mai da mai haƙin shi an ta mutu bai yahudi da sata inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima wa la tujadil anil ladina yakhtaruna anfusahum ba yahudi ne kafiri da sama ta muka Allah saukar da ayoyi don a kare mishi haƙin shi to mu ina wannan shiki hau da mutu ya diwa ya diwa sai ce a kai to wannan dai abin da ai haka nan da yasa wala wal bara da ya zama to ba ga kitabu was sunna bane ala fahmi salafus salih kullu ana samun matsala ina fata an fahimci ni wannan kuma ya kamata mu gyara shi saboda ba kowa ke tsira daga gare shi ba amin amin malam yace to wasatara fi suratul baqara zaka gani a cikin suratul baqara الجواب عن آية النحل آية آية النحل تتشي أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم تونا الله يتشي طبع الله كما ياسن يرفي تونا كما مالا ميذيتي يتشي تو ذي بعد أمس أتكن سورة البقرة إن شاء الله تعالى ya ce to nan a cikin suratul baqara da suratul nahl da anka ce a cikin suratul baqara ya ka bayanin duk da yake mu muqaddima ji muke karantawa yace da Allah ya ce ulaiikal ladina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim ko ba haka ba yace to shi absarihim kin nan nan at-tabu kin shine Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da al-ghishawa ba ba ba al-khatm ba ina fata an fahimci kina at-tabu huwa al-ghishawa sai zaman to ko kuma ana itlaqin at-tabu gare su gaba dai amma ghishawa ta al-absar ce al-khatm kuma na as-sam'u da al-qulub ne na fata an fahimta malam ya yi kokarin kawo wa tashi abin nan mun fahimci wannan da kyau ko satin da ya gabata na ce idan mu za mu yi bayani kan wawun ko ba haka ba ni ce muna aika safi mu kari ba ko wani wanga zai tada mai da hankali ce to ya za a yi a ce hasahidin na hasu bahil mallan dai koko dai yana yi son dai na hidokan mu da hankali ko ba haka ba ai magana ce kan wawun a ce a kai su bahil ba a kare ba ko ba haka nan bane to amsa anan hukuncin wawun sai ka ɗauke ta sonawa ta zo cikin ƙur'ani hadisi nawa akwai wawun cikin shi to kowane hadisi ka ɗauko wawun ɗin ko wace aya dai damuwar ka ɗauko aya ɗari nawa ko nawa ne suka zo wawun ta zo cikin su to duk hidda wace wawun ce da hukuncin da ke cikinta mu gani da nan zuwa su bahin kana kai ƙarshe mun fahimta ko yasa mas'ala ta ilimi ba wai ana faɗa bane don saboda a kamba ma al'amari a nuna a ana so an maka ilimi abu ne mai faɗi mai girma yadda ka ɗauki shi abu ne mai sauki ba tun daga bakar hannu sai wawon nawa akwai to ko wace ka nuna mana wani irin atafi na wace irin wawon ce dan na hasu in gani kana kai kai bayanin su ɗaya ɗaya balle a shiga cikin hadisai to za haka ya kamata mu fahimci wato muhimmancin wannan Allah ya taimake mu malam yace to wa min amsilati yana daga cikin misalin al-ishtirak fi harfin a samu ishtiraki cikin harafi ma'ana yana daukan ma'ana fiye da ɗaya shine ishtiraki ko su zamanto biyu ko uku ko hudu ko fiye da haka aidan al-ishtiraku fil wawi ishtiraki a cikin wawu min qawlihi daga fadar Allah war rasikhun fil ilmi da tabbatattu a cikin ilmi rasakha shine ya tabbata fa innaha malan yace wannan wawun muhtamilatun lil atfi tana dauka ai atfi an kai an hada wannan da wannan fa yakunu rasikhuna fil ilmi sai zaman to wadanda ake kira ar-rasikhuna fil ilmi injimalan ya'lamuna ta'wil al-mutashabih sun san tawilin mutashabih domin an ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi to yan atfi na kinan su ma sun san shi ko ba haka ba wa muhtamilatul listinaf kuma tana nufin tana iya daukar istinafi ma'ana wata sabon magana ce an ka dauka wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya tawili shi sai Allah amma warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'inda rabbina su ko suna cewa sun yi imani da shi ko da ba su fahimci ba da shi ba to kaga nan wawon wace iri ta kaga da an zo an cewa ga wawon wace iri ta kaga an baka aiki kai baka san ma wawon nau'i nawa na ba amma ka iya fassara qur'ani ka iya fassara hadisai kuma ka san shari'a aiki ya same mu malam yace to fa yakunu Allah ta'ala sai ya zamanto Allah subhanahu ta'ala musta'thiran bi ilmihi shi kadai ne ke banta da ilimin sa aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ka ke banta bi ilmihi duna khalqihi kenan babu wanda ya san ar-rasikun abin nan ma'anar shi in ba Allah ba shi kadai wa fil ayati malam yace a cikin al-aya qara'inun akwai wato qarinoni alamomi jam'i ne na qarina turajjihu annaha lil isti'naf wadda take nuna cewa isti'nafi ne sabon magana ce awdahaha ibn qudama ibn qudama daga cikin malaman usulul fiqh kuma malaman fiqh ya bayyana wannan fi rawdatin nazir a cikin littafin sharawdatul nazir littafi ne na usulul fiqh wa jannatul munazir qala yace wa fil ayati qara'in a cikin aya akwai alamomi tadullu ala anna Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke nuna Allah madaukakin sarki munfaridun bi ilmi ta'wil mutashabih shi kadan ya san mutashabih wa annal waqfa sahihun kuma waqafin da an kai daidai wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ingantacce na inda qaulihi a wajen fadar Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda sun tawilin shi sai Allah lafzan wa ma'ana ta fuskan lafazi ya cika ta fuskan ma'ana ya cika domin akwai lokacin da waqafi ta fuskan lafazi ne ya cika amma ta fuskan ma'ana bai cika ba akwai lokacin da ta fuskar ma'ana ya cika amma ta fuskan lafazi kuma ana buƙatar ƙari na fata ana fahimta ta sai zama to wani lokaci akwai alaka tsakanin lafazi da lafazi ko da ma'ana da ma'ana ko abin da ya kama da haka lafzan wa ma'ana ne to damiri shi na kuma zuwa gami eh eh hudin nan ita wannan hudu suka faɗa ko to ai zamiri ne na qur'ani duk inda ka ji hu kenan duk shine aka nuhi ha hu hu hu ta zo ci qur'ani duk wannan hu na wannan zikiri na waye tabbatar da ai wannan abu ne mai sauki ya saba ma lugha ya saba ma shari'a ya saba ma aqida ina fata an fahimce ni kuma hu ai Allah subhanahu wataala ba abu na wanda yake munakkar ba ai an ci ba a san ma'anar ubangiji ba ko kira an koma makafirci dan Allah ba majhuli da ba Allah ba na kira na ba ko ba haka ba ya faɗa muna yadda yake abinda ya faɗa muna na ilimi mun san shi gwargwado sai mu tsaya amma an ce ba a san tawilin Allah ba hu huwa Allah ai ya faɗa ce huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhamidul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asmaul husna to duwan ga ba san shi ba kuma ya fassara shi cikin Qur'ani haka bai ayya za hayaniya lafzan wa ma'anar almuhimmu dai wani lokaci zaka iske lafazi ya cika amma ma'anar tana da saura kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun lafazi ya cika fi dunya wal akhirah to ai la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah na fata mun fice ha qala أشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه مما تشركون من دونه ka fahimci wannan wasu suka ce a tsaya bakin inda aya ta tsaya wasu suka ce a a hada aya da ma'ana mimma tushrikuna min dune wasu suka ce a a ka tsaya bakin aya ka cika lafazi irin sunna sannan kuma ka koma ka hada lafazi da aya kai aljamu ra'ayi hudu ne malamai sun ka kawo kadiba cikin alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustad dr ibrahim awad ban kasan misra kadiba cikin alwaqf wal ibtida wa atharuhu wa atharuhu fi taqrir masail al aqida na absar al islam bin waqar al islam jami'at majlisar da aka rubuta a kasar a kasar saudiya a madinatul munawwara kaga maganganun malamai ba dole bane sai ka dauki ra'ayin wani ko wani na dai hada ma littafai tau malam yace amma lafu ta fuskar lafazi fali annahu saboda law arada atfar rasikhin da Allah ya so shi sa ar-rasikhin ya atafin su ya hada da su la qala wa yaquluna amanna bihi ya kara da wawun kiran wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhun fil ilm wa yaquluna amanna bihi wa ammal ma'ana kuma ta fuskar ma'ana fali annahu domin shi Allah zamma mubtaghi ta'wil ya zargi waɗanda suka yi ta'wili masu neman tawili tawili wanda yake ya saba wa shari'a tawili kala biyu akwai tawili wanda akwai buƙatar dalili akan shi an kafa dalili to shikina an yarda da shi innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah wanda suka muku bai'a suna ma Allah mubaya yan san yadullahi fawqa aydihim Sheikh Ibn Uthaymeen asin al-qawaid al-muthla ce a nan ya halatta ai tawili a ce ba hannu Allah yake nufi ba amma ba a ce kuma Allah bai da hannaye dan ya ce bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha amma anan ba hannu Allah yake nufi dan an ce yubayyi'unaka ga karina wadda ta nuna da manzo ne ake yi yadullahi fawqa aydihim sai a ce aidihim ba fauka yadillahi alhali kuma mai mubaya'a shi yake aza hannunsa sana aza a sama to me yasa an ka ce yadullahi fauka aidihim saboda nan kakkasa tsammani akwai abin da zai hau saman ubangiji hadisi na Abu Hurairah cikin sahih Muslim wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay shi yasa wajen fassara kakka zo larabci yana da wani abu can cikin al'adar larabci ka zo ka fassara ta da Hausa ko yarenka yanzu kana tafka banna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun biya fassara wa 'ala Allahi yanzu kayi kona ku kan Allah yanzu akwai abu saman Allah la ya juzu listi'la'u ala Allah la haqiqatan wala majasan babu abinda saman Allah ko tasawuri ko haqiqa shi yasa kace ga Allah ne mu'mini suke dogara baka ta saman Allah na mu'mini ga dogara amma ko fassara yanzu kan yanzu ne na san wani ya rike ne amma ya san barna ta yawa ah tori sai mun yi hattara yanzu a matsalolin ilimi a bi a hankali Allah ya zarge su walau kana zalika da ya wannan ya kasance lirrasikhi na ma'aluman sananne ga arrasikhi na tabbatacci malamai tabbatacci a cikin ilimi lakana mubtaghihi mamduhan an gane ko da waɗanda sun ka neme shi da sun zamanto abin yabo la mazmuman ba kuma abin zargi ba wali anna qawluhu qawluhum domin fadar su inji mallan amanna mun yi imani ya dullu ala nau'i tafwid yana nuna cewa kamar sun saki sanin shiga Allah at-tafwid kala biyu ne akwai at-tafwid al-mutlaq akwai al-muqayyad at-tafwid al-mutlaq bai halatta ba a ce ayoyin aqida mu ba mu shabbaha Allah kuma ba mu ta'tilin Allah kuma ba mu cewa mun san ma'anarsu mun yi tafwidi ma'anarsu zuwa ga Allah Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce wannan bai dace ba dan Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim a bayyana kidan ka ce mun zo bai bayyana ba amma ya bayyana ma'anarsu mun sani amma kaifiyar ce za mu yi tafwidi zuwa ga Allah mun fahimci wannan ayatus sifat da an ce yadullahi kaka ce Allah bai da hannu kuma ni da yi tafwidi kawai babu ruwa na ban shiga cikin kowa a yana da hannaye amma hannaye ba irin namu ba wannan ita ce aqidatu salaf domin lesa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir bazan bazan kore mishi abin da ya tabbata maka shi ba don ni ban san Allah ba irin wanda Allah ya san kanshi shikenan magana ta kare ina fata an fahimci ni to wa taslimin yadullu ala naw'i tafwidin ya nuna wani nau'i na tafwid ba dukkan shi ba mutlaq wa taslimin da miƙa wuya li shay'in ga wani abu lam yaqifu ala ma'anahu domin ba su tsayu ba akan ma'anar shi ila akhirihi mallaci har zuwa karshe wannan duk magana ce ta ibnu qudama kai hattara ba ta shankiti ba wasa tara tamamahu zaka ga cikashi wa tafsilahu da rarrabewa bayani daki daki insha Allah in ji malam in Allah ya so fi suratu al-imran cikin suratu al-imran kuma mallan ya fassara suratu al-imran mai so sai kuma cikin addu'a bayan ya ga maganganun malamai kuma ba dole ba sai cikin littafin mallan cikin ibnu jarir at-tabari kana komawa to ana abin da ke so in ce alwawu kun ga tayi tasiri wajen mi wajen tafsirin al-qur'ani kuma wannan yana da alaka da aqida zai shiga kuma cikin fiƙihu zai shiga cikin hukumce-hukumce da dama waɗansu malamai kuma sun ka tafi cewa a nan za a kalli haƙiƙani ne yan an ce wato shi al-mutashabih kala-kala ne an gane ko yan an ce al-mutashabih ana nufin ayoyin da ma'anarsu tana cikin juna ba kowa ke ganewa ba sai malamai gurgudun iliminsu ba sani ba kun fahimta domin wasu yi wahala ta aljam'u ko ko su yi mai da kowaɗan bi malamai akwai maganarsu wasu ka tafi cewa a'a za a yi wato a bar kowane zangin shi in an ɗauki almutashabih yana nuhin haƙiƙanin al'amari to la ya ta'wilahu illa Allah kiyama wa ya san lokacin da ta tsayu shikenan sai ka bar ma Allah sani mata aljanna ya suke bakin sifofin da ya baka amma hakikatan baka taba ganin su ba to nan goma ya lamu ta'wilahu illa Allah hakikanin al'amari don wani lokaci ta'wili zaka bayyana haqiqatul amr hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun wannan kenan ya ce kuma fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum ko min qurrati a'yun kuma yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum to nan kuma gashi ya bamu labari rizqun ma'lum suna da arziki wanda yake sananne ko ba haka ba to ya an kace sananne na kuma yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun ko ba haka ba ha fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين كما هكذا أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرم سننينا سنني to kuma sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum babu rai da san an abinda an kaboye musu ko ma ukhfi a wata kira abinda ne koye musu ni ubangiji to ya za ya aljamu babu wanda ya san hakikanin shi sai Allah amma abinda Allah ba su labari cikin aljanna na cikin Qur'ani sun gane daidai abinda Allah sanar da su ma'lumun inda Allah wa ma'lumun indahum lakin al-ilmu mutafawit ma ukhfi abinda kuma sauran wanda Allah ya boye da kuma sanin hakikanin shi wannan sai Allah haka zaka yi aljamu bainal nusus mun fahimci wannan to in al-mutashabi ana ana nufin hakikanin shi to wannan illa Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah amma warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bihi alif lam mim menene fassara su ba su da fassara sai dai suna nuna ijazi na al-qur'ani basali ko mun fahimta ba suna nuna al-qur'ani mu'jiza ne Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce laysa laha ma'nan walakin laha maghzan ba su da ma'ana amma suna da dalilin da yasa aka kawo su maghza shine al-maqsad akwai manufa me ake nufi waɗannan haruffa alif lam mim alif lam ra malamai suka ce larabawa sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kirkira al-Qur'ani to sai aka hada musu aka bude wadansu surori da su da waɗannan haruffan da kuke magana da su ne al-Qur'ani ya sauka in kun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkira shi to kawo irin shi shi yasa suka ce duk inda an kafa waɗannan harufa wuri hudu ne ko uku ba ambaci alkur'ani ba ina fata mafi cini sura uku ko hudu akwai saɓani suratu maryam ka faya ayin sad zikru rahmatu rabbika abdahu zakariya sura ta biyu da ba ambaci alkur'ani bayan waɗannan harufa ita suratul ankabut alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftarun sura ta uku ita ce suratul rum alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun sura ta hudu nun wal qalami wa ma yasturun wadansu malamai suka ce a'a sura uku ne dan wal qalami wa ma yasturun rantsuwa ne da alqalami da abinda ake rubutu ko mu ce masu rubuta qur'ani ko mu ce masu rubutu kuma qur'ani da sai abinda ake rubuta kina ambace alqur'ani ko ba haka ba wanda sun ka ce sun ka ce a'a dama duk karshen surorin an ka ambaci alqur'ani sun ka ce kaf ha ya ayin sura suratu maryam an ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda ita ko an kabut wa qalu law abinna aw lam yakfi ma anna anzalna alayka alkitaba tutla alayhim a karshen ta wa kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik suratu rum kuma karshen ta ita ba wala qad darabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatin la yaquluna alladhina kafaru in antum illa mubtilun wa ba haka ba ita ko suratul qalam a ta ko ba haka ba eh wa ma huwa illa zikrul lil alamin ko ba shine ta ba eh ku duba muna eh ko ba shine ba wa ma huwa illa zikrun lil alamin alqur'ani kin wasu malamai suka ce a mu dai abinda mun ka gani suratul nun wal qalami wa ma yasturun an ambaci alkur'ani ko da dai ba a ambace shi kai tsaye ba amma dai cikin rubutu ya shiga ciki amma da kahaf da maryam da ankabut da rum mu ba mun ga zancen karshen surar ba banda ma karshen surar da an kamace qur'ani farkon me yasa an ka shafe sun ka ce saboda lokuta da Allah halitta ka lokaci uku na madi da mudari'i ko mu ce hadir da kuma mustaqbal ko ba ka nan bane da abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo sun ka ce to ita suratu maryam tana nuna abin da ya wuce don an ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya yana ba da labarin abin da ya wuce ne ita ko suratul ankabut tana ba da labarin abin da ake ciki a hasibar dasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanu ba wanda sai ci ba cikin jarabawa ko akwai shi ita ko suratul rum ta ba da labarin abin da zai zo gaba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alif lam mim ghulibatur rum fi adnal ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu min ba'd amma sauran surorin duka da an ambace waɗannan harufa sai ambace alkur'ani alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi ko ba haka ba suratul ra'd alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharan nas la yu'minun suratul a'raf alif lam mim sad kitabun unzila ilayka suratul suratul ibrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur suratul ghafir hamim تنزيل كتاب من الله العزيز العليم سورة فصلت حاميم كوبا هكبا ها تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين كوبا هكبا ها سورة الدخان حاميم والكتاب المبين شورى حاميم عين سيف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله الأذير يوحي الوحي يدل على القرآن وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها هكذا إذا كبير سكوة إنك دوبا سيكا إسكيش kun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa suka ce to waɗannan harufan ba su da ma'ana ba a cewa wai ana hada su a samu ranar tashin alkiyama don wasu sun ce ai ai lissafi su a hada su gaba ɗaya kiyama za a lissafi wanga harafi na nuna kaza ko su ce sunayen mala'iku ne ko sunayen annabawa ko sunayen abin nan Allah ko sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alif tana nufin Allah lam tana nufin abin nan lam al-latif ko ba ga mim al-mannan wannan ba gaskiya bane ko ba zan ce kiyama ne ake ba babu wanda ya lokacin da za kiyama sai Allah na fata mu ne amma hadisin da yazo ce kiyama ba ta tsayuwa sai a juma'a bai hudu ko ce shekara wace kuma bai hudu ko ce juma'a bace ko ni sati kaka karanta nafsi na hadisi mun fahimci wannan da ke ku waɗanda kuma sun ka tafi cewa al-mutashabih ar-rasikhuna fil ilmi sun san ma'anar shi sun koma wancan bangare sun kace to su kuma abin da suke yi da al-mutashabih su ne ayoyin da suke rikitarwa ba kowa san sai malami ba Sheikh Muhammad al-Amini Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami' al-muslimin da dafu iyam al-ittirab an ayat al-kitab akwai as'ilatul qur'an al-majid wa ajwabtuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi akwai fawaid fi mushkil al-qur'an na Izzuddin Abdul Salam sultan al-ulama akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustaz dr Ahmad Sa'ad al-Khatib ayoyin da zaka kama suna da matsala Allah ce fa idza nufikha fi suri idan aka yi busa a cikin kaho fala an saba bainahum babu dangantaka tsakankanin su to kuma yace yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani kuma yace babu ansab an kace to sai malamai fala an saba bainahum yawma idin yace wala yatasaaluna kuma yace wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna kuma qur'ani na kai dan qur'ani daga cewa ba a samu shi ba da hankali muna nan zama da duk an kewaye irin waɗanda shubohin sai a zo maka da su gadi ba cikin fathul bari an yi mai ibn abbas tambayoyi cikin adwa'ul cikin dafu'i hamil ittirab tahqiqi na kursi malika abdullah sun kawo littafan da sun kai magana kan wannan amma dai anan fala an saba bainahum nan ba ana nufin ba an kore bane ana nufin ba su da amfani dangantaka ba ta da amfani ne wani lokaci qur'ani sai ka koma cikin ahkamun nafyu kaga anwa'un nafyu dan yana daga cikin abin da ke sa dalibai suna hada cikin rami baka san nafyu da hukuncinsa wani lokaci akwai nafiyul am akwai nafiyul kamal akwai nafiyu as-sifa wani lokacin akwai nafiyu as-sifa wal mawsuf duk abuwa da ne baka san su magana cikin matsala mun fahimta akwai lokacin da a kore abu gaba ɗaya ana nufin babu shi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ba wani abin bauta in ba Allah ba nafiyu ni'am babu wani abin bauta wanda ya cancanta abota masa in ba Allah ba to amma da Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib menene laysal birra an tuwallu wujuhakum ko laysal birru domin hafsu da hamza suke karanta laysal birra an tuwallu wujuhakum sai zaman to al-birra shine khabar laysa an tuwallu wujuhakum shine wato an da kuma tuwallu masdar ne musabiq kenan laysa tawliyatu al-birra in mun dauki qira'a kuma ta jamhur sun karanta laysal birru an tuwallu wujuhakum sai zan kenan laysal birru at-tawliyata to mun kare da wannan mine ne laysal birra an tuwallu wujuhakum eh ban ji ba na nafi ne to na nafi kimmi to bai daga cikin aikin da'a ku dibi gabas ku yi sallah sallah ba ta daga cikin aikin da'a ba haka ake nufi ba ana nufin ba shi kadai ne aikin da'a wani lokaci ai annafi bi itibaril majmu' ba bi itibaril wahid ba wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama ba a sanya annabawa jasadan jiki kina na ba mutane bane a'a jasadan la ya'kuluna ta'ama jikin da bai cin abinci ne abba a sanya su ba amma su indan jiki jiki ne domin mutane ne ko ba haka ba ha duk annaban da Allah ya turo mutane ne aiko to shikenan ai an ce ba jiki bane ai banna jikin da baya cin abinci ne Allah bai sanya su ba yasa in baka san wannan ba kullun sai kai ta fama cikin wahala yasa yan hadisi zai ce a'a la kaza to wani lokacin nafiyul kamal ne kuma ko ko nafiyul am ne mutlaq ko cikin qur'ani akwai shi don haka mu tashi tsaye zuwa ga neman ilimi mun fahimta kenan in mun dauki wawun nan ana nufin wala ya tasaaluna ba sa tambaya wani wurin ba za su yi tambaya ba wurin za su yi tambaya ina fata an fahimci ni shi yasa in an kafin a ba su izini to ba za a ba su da su yi tambaya ba amma bayan an zo daga baya za a ba su da su yi tambaya ba sani ko kun fahimta ba da ya ce wala ya tasaaluna kuma cewa akbala ba'dhum ala ba'd yasalu la ya tasaaluna kafin a yi hisabi nan bai ba su dama ba amma daga baya bai ba su dama shikenan in ba haka ba qur'ani ma ba za ka fahimce shi ba kenan sai zamanto waɗancan waɗanda sun ka kalli mutashabih abu ne wanda yake Allah ɗaya san shi abubuwa ne hakikanin sanin sai Allah to alwawu su a wajen su nan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alwawu wal istinaf wanda suke ganin a'a akwai ayoyin da in ba malami ba wanda ya san yadda ake hadawa bai san su ba sai zamanto wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm kuma yaquluna amanna bihi ko da sun san ma'anar shi sun san bu san ma'anar shi ba irin yadda Allah ya san ma'anar shi sai suka ce amanna bihi kullu min inda rabbina ba sani ko kun fahimta ba dan wanda suka ce amanna ai sai in abin da baka sani bane zaka ce kai imani a ko ka san ma'anar shi baka kai Allah sanin shi ba wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi alam bi iddatihim bayan ya tabbatar da su waɗannan waɗanda ce sab'atun thaminuhum kalbuhum domin su bai ce rajaman bil gaibi ba amma sai ce qur rabbi alam bi iddatihim duk da haka amai da ilimi zuwa ga Allah dan ka rudu hijaka kana ganin ka ba kai wani sani mun fahimci wannan ko oh sai mu je gaba kafin lokaci mun halinsa dan haka dai wadansu malamai haka suka hada su in ka dauki mutashabih kaza in ka dauki mutashabih kaza kadiba cikin al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad dr abdul karim an-namla da kuma al-itqan fi ulum al-quran da kuma sauran littafan tafsiri a karkashin wannan aya zaka mu ganin malamai to mu je gaba malam yace to wa min amthilati al-ishtirak wa min amthilati al-ishtirak amsila misali na ishtiraki abinda yana kumshe da ma'ana fiye da daya daga biyu zuwa abinda ya sama fi harfin a cikin harafi qauluhu ta'ala fadar Allah famsahu bi wujuhikum ku shafi huskokinku wa aydiyakum minhu da hannayenku minhu daga shi abin nan nan turbaya na ana zancan cikin suratul abin nan ne al-ma'ida aya ta shidda fa inna lafzatu min mala yace kalima ta min mushtarikatun tana tarayya bayna tab'idi akan tab'id sashi kenan sai zaman to famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ba'dihi in an ce litab'idi sashen kasa wabtida'il gaya wani lokacin tana nufin kuma ibtida'ul gaya farawa daga inda abu ya faru kenan sai zaman to ibtida'an min at-turab ko ibtida'an min al-ard daga inda kasa ta fara malam yace wa qad qala ash-shafi'i wa ahmad imamu shafi'i da ahmad rahimahullahu sun ce hiya fi hadhihi al-ayatu al-karima litab'id sun ce sashi kenan sashen kasa in ka buga sai ka samu kasha fashtarata sai sun ka shartanta sa'idan wato ƙasa kenan lahu gubarin wanda wato yana da turba yana da kura an gane ko ya alaƙo biliyadi wanda dole sai kura ta haɗi ga ƙasa kenan su a wajen su duk abinda bai da kura ba a yin taimama da shi wa qala malikun wa abu hanifa imam malik da abu hanifa suka ce rahimahumullah Allah shi musu rahama Allah shi mu dukkan musulmi rahama hiya libtida'il ghaya tana nufin daga inda abin kasa ya faru falam yashtarita ma lahu gubarun ba sai abin da yake da kura ba bal ajazat tayammuma ala ramli su sun ce ana iya yin taimama da wato ar-raml rairai ko ko yashi wal hijarati da kuma duwatsu ana iya taimama da su malam yace wa qauluhuma magana su an sabu ita fi dacewa ba ya ce wancan kuskure bane amma an sabu tasu ta dacewa li anna qawluhu ta'ala ba'dahu domin magana fadar Allah subhanahu wata'ala ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min haraj Allah baya son ya sanya muku wani kunci a cikin aikin addini cikin addini nakiratun fi siyaqin nafi shi harajin kin nan nakira ne fi siyaqin nafi zidat qablaha lafzatu min kuma an ƙara min litawkidi litawkidi umumi dan a ƙara tawkidan umumi domin an ce ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum harajan kaga nan ana iya faɗa wannan harajan Allah ba su amma da an ka sa min haraj ana ƙara min litta akidi gaban maf'ul ko gaban fa'il ko gaban mubtada litta akidi an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir kina an taqulu ma ja'ana bashirin wala nadhir an qara min litakid ko ba haka ba to nan ma yuridu Allahu yaj'al alaykum min harajan ai ma yuridu Allahu yaj'al alaykum harajan maf'ulun bihi la ina fata mutum malakum min ilahin ghairu ai malakum ilahun ghairu ko gaban mubtada saboda ta'kidi bayan cewa na kira fi siyaqin nafi tufidul umum to an ƙara min sai ta hiddo shi daga az-zuhur fil umum ila tansis fil umum ta nuna ya ƙara tabbata ya ƙara fituwa fili malamin mace wa nakiratu ita ko kalima ta nakira wadda ba ta da alif wal lam idza kanat kadhalika idan ta kasance kamar haka fahiya ita nassun nassi na wanda ya fito fili sarihun baro baro malaman zauri suka ce wanda an kururutar da shi fi shumulin nafi wadda ta shafe ta shafi dukkan ta haɗe dukkan korewa li jami'i afradil jins ga dukkan jinsi duk abin da ya shafi kunci kina Allah ya kore shi wa taklifu bi khususi ma lahu gubarun mala yace a ce an kallafa mutane da abin da yana da kura la yakhlu min harajin wato bai gushewa akwai kunci tare da shi la yakhlu baya wofinta kenan baya rasa wato kunci da yanda kasiran min biladillahi ta'ala malai ce domin da yawa daga cikin kasashen Allah kasar Allah ko garuruwa la yuzu fiha illa aljibal aw arrimal sai ka iske ba a wata kasa ba a samun turba abinda adda kura sai dai ka iske duwatsu ne kawai aw arrimal ko kuma mi ko kuma yashi ko rairai kiran kaga sai mallai ce to dai a doki abinda yake ibtida'ul ghairi abinda yake daga kasa akwai kasashen da ba ko ko duwatsun ba a samu ma ga fili irin su kasar Eskimo wajen kasar rasha da kuma kasar abin nan canada mutane bisa kankara da suka rayuwa to su ya za a yi da su yan an ce su yi taimama in ka ce sai sun ga kasa sai su yi shekara goma su ga kasa ba bisa kankara ne suke rayuwa jirin dabbobi ne ba suke sha saboda sanyi gaya halaka su to ya za a yi da su lez eskimo ka shiga cikin intanet kasa eskimo shi yasa wanda ya ce sai abu mai turbaya sai ce to su an yi taksisin su ad-daruratu tubihu al-mahduratu wad-daruratu qaddar bi qadriha so kana su ce a'a duk abin da yake nan kasar su shine wannan wurin nan na kasar su take wannan kankara kawai ibtida'an daga nan za su dauka kawai shikinin su in baka fahimci wannan ba haka kuma taimamar da ka da an ka ce a bugi kasa ba wai ana nufin a buge ta da karfi a ka dora hannayenka su dan falu gare ta ɗebo ta sai ka shafa ma fuskar ka sai ka shafa ma hannaye tafin hannu guda bakin nan ko aini domin hadisin da ya ce an kai nan bai inganta an ce wani malami ya zo ne zai taimawa gaban shi ko wajen aikin hajjina ko menene ya buga har da bugawa ma sai an buga da ƙarfi ya bada pap ya yi haka ya buga ya shaha ma huska ya buga ya yi ma hannu haka ya buga ya shaha ma kai ya buga ya shaha ma kunne ya buga ya shaha ma kawai ya shaha malami na tsaye na kallon shi sai bayan ya kare ce akwai saura ya ce eh su kuma ka ɗiba ka sa gaba kuma ka shaƙa ba yanzu addini in kan nisanci malamai ban kawar haɗe da kai kuma ko malamai sai ka nemi inda sun yi karatun karatun sun sa abin da suke yi ba wai kawai su don muna malamta ba eh raka a ko duk yi suke yi ba komi ba ne girman kai ne da rashin kusantar malamai da kuma wasa da addini da suka ci to in ba a yi ba in ka karaɗe akwai ya za a yi kwasa sallah za a yi to in babu ruwan zahiwa ya za a yi ai shi addini kakka kalli kanka kai kai kadai ka kalli ya shahi duniya ya shahi al'ummomi gaba daya shi yasa wasu fatoyi da jin su kasan mutum ranar rayuwa na a wani yanki shi ba yankin shi ɗaya sani yasa manya-manyan fatoyin da suka shafi duniya ba a yarda malaman kasa guda su ba da su fatawar lajinar da'ima da buhusu na lajinar da'ima fatawa musamman nasu ba galibi saudiya suka shafa amma yana bai shafi duniya dole sai rabitatul alamul islami da kuma majma'ul fiqh islami bi jidda dan nan ne za a tara malaman duniya gaba ɗaya a kowa sai in sun san nasi to ai san wannan yankin ba wurin da ake wata shidda ana rana wata shidda ana ana duhu irin wajen Canada da kuma kasar Rasha ya za a yi ka gani ya za su azumi ya za su sallah mu ana nan zambi wasu malamai suka ce za a kaddara awoyi ne za a kaddara musu kawai su je su yi aiki idan za su yi bacci yana lokacin da ake rana ko lokacin da rana ba ta faduwa suna da daki sai su shiga daki sai su sauke labule sai su yi makansu duhu su kwanta su yi yan awoyi su sarrafe su tashi ko ba haka ba sai su kaddara lokacin shan ruwa waɗansu malamai suka ce a yan akwai ta ƙasa mai yini da dare sai su yi aiki da nasu saboda ko lokacin dajjal manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna wani yinin shi zai bayyana kamar sati namu wani kamar wata wani kamar shekara kun kace to ya za mu sallaci to sai ku kaddara mata lokacin ta kace to da irin wannan za a istinbatu kana nan zamne an kawo maka irin gafatawa ka hin a kare ka ba da amsa sai an tara malaman duniya wani lokaci yasa in baka bin buhus na manya-manyan malamai da kuma buhus na da fatoyin abubuwan da suke faruwa al-mustajiddat al-asriya da al-qadaya al-mu'asira da fiqhun nawazil ana da kana cikin rikici akwai fiqhun nawazil qa'id abin nan Bakar Abdullah Abu Zaid kasan qa'idudin da sauran bayanai akwai musu'atul fiqhiyya al-qadaya al-mu'asira na Ahmad Ali Salus ko Ali Ahmad Salus ne na kasan Misra bisini Salus akwai alƙazayil mu'asira na ustaz doktor asadullahi zahir wanda yake a rabitul alamul islami profesa ne a rabitul alamul islami na fata mafi da sauran dai ka littattafan da malamai suke yi kan alƙazayil mu'asira ɗalibi ilimi ya san su da buhuth na hayatul ijazul ilmi fil qur'ani was sunna wanda galibi abubuwa ne wanda sababbi ba a san da su ba ko kuma an san da su amma ga lokacin da ijazin ya bayyana ba haka ba kawai sai ka je kai ta fatawoyi kai ta faɗin abubuwa kana ganin kamar kawo kokari da an tara ma karatunka na shekara biyu an ka fara hiddo kurakure sai ka ce don Allah ɓoye su sai ka koma makaranta dole ko ka bar wa'azin ka kama kasuwanci kada da kuɗin ka hima alheri kashi za ka sha don yanzu akwai waɗanda suna jiran dama kai kuskure guda suka bi dama balle in sun samu 20 30 kare ka ta ƙari sun kama saranka daga tari sai inda sun kai ƙasa mun fahimta ko malam yace wasa ya'ti tahqiqu hadha al-mabhath tahqiqin wannan mabhas wurin bincike ko wannan mas'ala zai zo wa idahu kuma mu ƙara bayanin shi bi sunnati da sunna fi suratul maida a cikin suratul maida insha Allah ta'ala in Allah ya so to ga dukkan alamu lokacin awa ɗaya yayi mun cika kinan yanzu sai mu dakata insha Allah subhanahu wa ta'ala sai bayan sallah sai mu dora abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda muka kusur kuma Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته